إن الله يفعل ما يشاء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin Juma'a na Professor Egondu dake a nan unguwar Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan Ramadan yau Alhamis shidda ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratu muna nan cikin suratu Safat muna mun fara magana jiya akan shajaratu zaqum yau zamu tashi azalika khairun nuzulan am shajaratu zaqum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين Allah ce a zalika khairun nuzulan yanzu wannan abu da aka faɗi na ɗan aljanna shi ya fi alkhairi a matsayin abincin tarbun baƙi a matsayin masauki a matsayin abincin da ake tanadi ga baƙi na wancan abin da aka faɗi na ɗan aljanna am shajaratu zaqqum ko kuma wannan bishiya ta azzaqqum wadda muka fara bayanin ta jiya Allah ya ce inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin lalle mun sanya ta fitina ga azzalumai ni karanta muku abinda kata da rahmatullahi alaihi yace yace an ambaci shajaratul zaqum faftatana biha ahlul balala sai ma'abuta bata mushrikan makka suka fitinu da ita suka dinga kawo hujja ta hankali cewa za wa qalu suka ce sahibukum yunabbiukum anna fi nari shajara suka ce mutumin ku abokin ku sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa yana ba ku labarin cewa cikin wuta akwai bishiya wannan ruta akulu shajar da kuma ita wuta tana cin bishiyoyi abu jahal ya ce a kawo mai dabino aka kawo mai dabino aka kawo mai aka kawo mai a nono sai ya hada sai ya ce inna mazzaqumu at-tamru waz-zabat atazaqabu ya ce hawa ce ma a zaƙun ile dabino ne da nono ya haɗa su a zaƙun za ka sai haɗa dabino da nono sai ya tauna sai ce wannan shi ne zaƙun ga yanayi yanzu ina ta zanƙama shi bai san zai zanƙama shi ba shi ne ya ce ga yanayi ya ce inna mazzaqumu tamru wazzabat atazaqamu kuma zai zai zai daddara shi ranar lahira da haka sai Allah ce inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin mu mun sanya ta fitina ga azzalumai to yanzu kun ga yadda kafirai ka kallon lamura an ce akwai bishiya cikin wuta su suna tunanin cewa bishiya ya za ai ta kasance cikin wuta to za ku je da masu imani ta yi hadisi ya inganta cikin sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah yadda ya cancanta a ji tsoron shi falau anna qatratan min az-zaqumi qatarat fi bihari dunya da wani igo na az-zaqum ya fado cikin gulaben duniya la afsadat ala ahli al-ardi ma'ayishahum da ta lalata ma duk wanda a duniya bayan ƙasa da ta lalata mai abincin shi da duk abinci baya ciyuwa inda sansa mai tsaya zai faɗo na azzaqum ya shiga cikin duniya da duk abincin bai ciyuwa fa kaifa biman takunu ta'amuhu annabi yace to ya za ai da wanda ita abinci ne ku ji tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron shi domin kada zakum ta kasance abincinku wanda in sansa mai ɗaya ya faɗo a duniya in san sami ɗaya ya faɗo a duniya to zai halaka zai halaka duk abincin duniya ya kasance mutane ba su iya ci abinci yadda ɗanɗano zai canza Daka wannan shine tsakanin muminai da wa'in ba muminai ba in Allah ya faɗi abu abinda ake so su fahimta akwai wannan bishiya a lahira a cikin wutar jahannama wadda ke da wahalar tauna wadda ke da ɗaci wadda take masiba ga masu cinta wadda hanjayensu suke yankewa in sun cita wannan sai ta su ji tsoron Allah su yi tauhidi sai suka yi akasin haka sai suka ɗauko shi daga wani gefe na tunani amfani da hankali da sauransu an ce wani wani ya zo yana karantar da nahawu sai ya ba da misali da baraba zaidun amran cewa zaidu ya bugi amru ana so a gaya mai wannan shine fa'ili wannan shine mafulun bihi da larabci wanda yayi bugu shi yake tahowa da albamma da rufa kaga baraba zaidun zaidun ya bugi amran amr kaga amru aka buga sai ce limaza baraba misa ya buga sake ce mai ba abin da ake so ka gane misali ne sai ce kana nufin bai bugai ba kenan sai ce ni kan na wadatu da ilimin da aka farawa da ƙarya da zuwa na kawo ilimin ƙarya zai jira guji an to kaga wannan shi duk da wannan nashi mai sauki ne kuma kila yana da gaskiya amma dai ya fahimci abin da ba shi aka son ya fahimta ba to su mushrikan makka nasu ya fi muni tunda Allah ne suke wa suke gitta ma Allah ne suke kwance ma magana Allah ne suke amfani da hankali akan maganar da yayi Allah ya ce innaha shajaratun takhuju fi aslil jahim lalle wata bishiya ce da take fita daga asalin wutar jahannama anan ne wutar jahim nan ne asalin inda take qalbuha ka'annahu ru'usu shayatin ya'an itacenta kamar kan shaytan jiya mun bayyana domin a nuna muninta sai aka kamanta ta da abin da shi ma ba a san shi ba babu wanda ya taba ganin shaytan bale ya sani da kan shi yake amma sai aka siffanta saboda ya tabbata cikin kawuna cewa shaytan ba abin kwarai bane zaka kan shi ba abin kwarai bane don haka mugun abu ne sai Allah ce fa innahum la'akiluna minha فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم
Allah ya ce fa innahum la'akiluna minha su ɗan wuta lalle za su ci daga wannan bishiya ta azzaqum na ya tsallake aya
ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم Allah ya ce fa innahum la'akiluna minha lalle su ɗan wuta za su ci daga wannan bishiyar ta azzakum tunda sun yi musu sun yi izgili da ita to izgilin da suka yi bai sa ya kasance babu ta ba bai sa a kuranye ta ba bai sa a fidda ita ba lalle za su ci ciki fa mali'una min halbutun kuma za su cika cikkunan su daga ita cika ciki shi kanshi ba sifa ce ta yabo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini ya ishi mumini ɗan lomomi da yake tsayuwa da su in babu makawa ya ɗaya bisa uku na abincin shi ɗaya bisa uku na abin shan shi ɗaya bisa uku na numfashin shi a likitance cika ciki a cika tab ba abin ƙwarai ba ne don shi aka siffanta su da shi a nan fa innahum la'akiluna minha lalle su mushrikan makka da sauran kafirai da suke karyatawa za su ci daga wannan bishiyar ta azzaqum famali'una minha al-butun kuma za su cika cikkunan su daga wannan bishiya thumma inna lahum 'alayha la shawban min hamim sannan za a haɗa musu da wani gauraye na amin na ruwan zafi wanda shi za su sha ruwan zafi da ruwan kurji shi ake haɗawa da ba su in sun gama cin bishiyar zakum sannan sai su sha shi a matsayin abin sha thumma inna marji'ahum da ilal jahim sannan in sun gama ci sun gama sha sai a mai da su wutar jahim kamar lokacin da za su ci to za su zo saboda ɗaci da wahala ta haɗiyar zakum da ɗaci da wahala da ake so su ci na haɗiyar ruwan sai kasance wannan ma ya mantar da su da cewa cikin jahim suke in sun gama sai a koma iza su cikin jahim sai kasance wahala bisa wahala duk wanda aka ɗarsasuwa daga shiga wata shi ya samu babban rabo komi wahalar da ya yi a duniya komi walakancin da ya sha a duniya komi kaskun da ya sha a duniya komi zafin rana da ya sha a duniya Allah ka tsare mu daga wuta sai Allah ya ce innahum alfaw innahum alfaw aba'ahum dallin فهم على آثارهم يهرعون sai Allah ce innahum alqaw aba'ahum dallin lalle su sun sami iyayensu a bacce iyayensu da suka isko su sun isko suna bautar gumaka to da manzo ya zo musu maimakon su ba abinda suka iske iyayensu na bisa su kama abinda eh, manzo ya zo musu da shi fahum ala asawihim yuhra'un sai suka kasance a gurabin iyayen suke sauyi suna biya iyayen suna bautar gunki su ma suna bautar gunki don haka cewa an isko iyaye da kakanni suna abu ba hujja ba ne kuma wannan shine hujjar maras hujja kuma Allah ga yayi ta soke ta a cikin Qur'ani cewa dalilin da za su ci zakum dalilin za su sha ruwa wannan garwaye na ruwan zafi amin garwaye na ruwan zafi da ruwan kurji saboda sun iski iyayensu akan bata kuma suka yi saurin biyar gurabin da suka iski iyayensu akai saboda haka cewa mun isko tun shekara kaza ana yi kwatta su haka isko ana yi ba hujja bane abinda an hujja me ya tabbata a Qur'ani me ya tabbata a Sunna ni magabata so kasance suna yi kafin a zo a canza a mai da shi don shi mun ji daɗi kwarai da gaske da da aka fito da layyar tantabaru kuma daga baya aka tsayar da ita duk wanda ya taso shekarar ko 30 ne bai san wani layyar tantabaru ba daga baya aka kekere ta amma da aka shiga ana wa mutane wa'azi cewa ba daidai bane ranar Ashura a azalayya la babu layya ba alayyar tantabaru aka dinga wa mutane wa'azi iyaye suka suka daina da bayan shekara 30 40 wani da ce ko da muka taso haka muka isko ana yi kawai abin da kan fara yi an fara wannan layar ta dabaru wuraren 2012 2013 to da za ka koma addini a ce tun sanda muka taso tun yaushe ne 2012 ne wanda ya zo kafin sannan bai san da ita ba za ka ji tsoro kada ka ƙirƙiri bidi'a kada ka ƙirƙiri abin da daga baya a zo ana yi ya zama addini mutane an zo an yi musu wa'azi aka kawo musu aya aka kawo musu hadisi aka nuna musu wani abin bai inganta ba su ce ai sun isko ana yi kuma yanzu kai kakkekere shi yanzu ji mutanen makka zakun din nan da za su ci da ruwan zafin nan saboda sun iski iyayensu akan bata su kuma ga manzo ya zo sai suka tsiya sai suka bi suka bi abinda iyayensu tun farko mun karanta awa aba unal awwalu uwayenmu na farko fa wato su suna da wani attachment da uwayensu ba laifi bane attachment da iyaye amma in ya kasance akan bata akan abinda ba daidai ba to lokacin yake laifi haka in ka taso gidanku ka iske ana bid'a ka iske ana ba daidai ba ba daidai bane ka bi ka ce haka isko iyayenka haka ka isko gidanku ko da yaushe in dai addini za ka yi ko da yaushe in dai rayuwa za ka yi to ka bincika me ya tabbata a littafin Allah me ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da haka dai aka samu tsira amma in ka samu iyayenka bisa hanya ta kwarai ka same su bisa ga salaha za ka same su bisa addini to abin alfahari ne kai ka bi haka wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay duk wanda suke aikin kwarai duk wanda suke aikin kwarai ‘ya'ya suka zo da jikoki suka iske iyaye a kan aikin ƙwarai, to nasara bisa nasara. In an je ranar alƙiyama idan uba ya cincinci aljanna sama ta ɗari, ɗaya yana sama ta biyu, sai Allah ce sai mu kai mai ɗanai can albarkar uban ya bi Allah, ɗan ya bi Allah, sai ya kasance an kai ɗa'in da uba. Albarkar ɗan ya bi Allah fiye da uban, sai ɗa sama ta ɗari, uba aljanna kenan sama ta ɗari, ɗa'ar sama ta biyu aljanna a hawa na biyu uba hawa na biyu sai a ɗoki uban a kai inda ɗan shi ma ga ko uba ko ɗa wanda ya fi salaha in duk sun kasance suna da salaha wanda ya samu matsaukaciyar aljanna to ɗayan da ya samu ta ƙasa alhaqna bihim zuriyatahum za a ɗauki wannan zuriya zuriya tana nufin iyaye da kakanni tana nufin yaya da jikoki sai a ɗauka sai a kai mai sama sai kasance a kai mai inda yake a aljanna zaka abin alfahari ne ka samu iyayenka a daidai abin alfahari ne ka samu iyayenka a sunna abin jin daɗi ne ka samu iyayenka a addini kai ma ka bi su a addini in naka ya fi nasu kyau in nasu ya fi naka kyau ya je lahira ɗaya zai ceci ɗaya sai kasance sanadiyar biyar shi Allah ya kai shi sama amma ka iske su akan bata in ka iske su akan bata ba ku ga annabi Ibrahim ba je iske iyaye ne akan bata me yayi kokarin ya jawo su ya jawo hankalin su ba kokarin ya ce ya iske su akan bata don haka bata zai yi ba lokacin da Abu Talib zai rasuwa wanda yake shi ya rike annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban annabi sallallahu alaihi wasallam yana bisa shimfidar rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam iske shi yace ya am qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah ka ce la ilaha illa ka biyo ni ka faɗi wata kalma da zan kafa hujja da ita inda Allah in ce Allah ka kai ni alƙawarin wanda ya ce la ilaha illallah wanda a, kalma ce ta ƙarshe duniya ta kasance la ilaha illallah zai shiga aljanna haka ake so a yi duk wanda ka isko wanda kake da alaka da shi ba daidai ba to kai kokari ka gyara mai amma ka zamna ka bi shi haka tunda yana ba daidai ba kai ma kai ba daidai ba to wallahi ra shi ke sa a ci bishiya ta azzakum kuma a sha ruwa na alhamim Allah Allah ka yafe mu Allah ka gafarta mu Allah ka shiryar da mu sai Allah ya ce wala qabbala qablahum ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين illa ibadi إلا عباد الله المخلصين insha Allah ci ba mutanen Makka ne suka fara wannan ba wala qawl walla qablahum aktharul awwalin kafin mutanen Makka mafi yawan mutanen farko su ma sun bace mafi yawan mutanen farko sun bace don haka har zuwa yanzu mafi yawa ba su ne musulmi ba yanzu a duniya ana a hasashen mutum biliyan takwas da wani abu musulmi cikin su mutum biliyan biyu da wani abu ne don kada ka rudu da yawa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutanen da aka aiko ma manzanni da annabawa tun daga farko tun daga annabi nuhu yanzu shi Allah zai ba mu kissa ta in mun tashi har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to mafi yawa ba su shirya ba wala dalla qablahum aktharul awwalin mafi yawan mutane na farko kafin mutanen Makka duk sun kasance sun kasance batattu ne wala qad arsalna fihim muzirina kuma fa su mutanen nan da suka bata mun aiko musu manzanni manzanni sun zo sun kira su manzanni sun zo sun jawo hankalinsu amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi Abdullah bin Abbas yace ya ga annabiya wa ma'ahu rajula wa rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad yace da yaji Isra'i mai an gwada mai wani annabi daga shi sai mutum ɗaya kawai annabi yazo ya shekara da shekaru na kira mutane babu wanda ya imani da shi sai mutum ɗaya wani annabi yazo ya shekara da shekaru yana kira babu wanda ya imani da shi sai mutum biyu wani annabi ya zo shekara da shekaru yana kira ko mutum ɗaya bai samu yayin imani da shi ba baka yawa ba hujja bane cewa taron su yayi yawa ko taron su ya fi kaza ba hujja bane yawa in Allah ya ambata cikin Qur'ani mafi yawa ne yana ambato ne akan fata walakin aksarun nasi la ya'lamu mafi yawan mutane ba su sani ba mafi yawan mutane ba su hankalta ba don kakka biye ma yawa ka biye ma daidai in kana daidai ko kai ɗaya ne to kai ne jama'a sai dai kakka rubu da zama daidai a yau face kana da magabata da suke wannan hanya in misali wani abu ne ka ɗauko ita jama'a rahama ce ita jama'a daidai ne to amma jama'ar da abbata su ne ake suka amma jama'ar da abbisa sunna jama'ar da abbisa daidai wanda yake yau ba ka tawa da wani abu sabo wanda ya magabata ba su bisa to wannan ne in ka ba abin da magabata suke bisa ake kayi fata domin magabatan ba su ne mafi yawa ba ko a wannan lokacin su ne ‘yan kaɗan don haka biyar su shi ne daidai zaka ka kiyaye yau duniya ce maka ai in ka je taron ɗan gidan giya yawa ga rai in ka je taron ɗan kaza in ka je taron bid'a yawa ga rai in to taron muzahara an kashe Husaini yawa ga rai duk wannan ba daidai bane don ka duk wannan zai sa ka ga yawan mutane ya kasance ka bi su ba shine daidai ba ba abinda a daidai shine abinda magabata suke bisa don ka abinda a jama'a da musulunci ke kira cewa ya Allah ma al jama'a shi ne mutanen da addini abinda an ba a so ka yi ta kai kai ya kasance cewa daga annabi sallallahu zuwa sahabbai zuwa tabi'ai ga fahimtar kowa sai yau sai ka rike wata aya da hadisi ka ce kai ga yadda ka fahimce ta in ka duk yadda ka fahimce ta in baka da magabata da suka fahimce ta to fahimtar ba daidai ba ce amma magabata da su ake ce ma jama'a ko mutum nawa ne ko ko in dai suna akan kitabu sunna su ake ce ma jama'a don haka yawan jama'a taron jama'a kan bata ba daidai bane wala qawla qablahum aktharul awwalin kafin mutanen makka mafi yawan mutanen farko sun halaka Allah ce wala qad arsalna fihim munzirina kuma hakika mun aika musu masu gargadi wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah washtanibu tagut dukkanin su aika musu manzo daga annabi nuhu alaihi salam aka fara shirka kafin annabi nuhu ba a bukatar manzo domin mutane suna bisa fitara suna bisa daidai a lokacin shi aka fara shirka a lokacin shi Allah ya fara aika manzanni ko wace al'umma sai da ya aika mata manzo don ka aika musu manzo amma ba su yi amfani da abinda manzon ya zo musu da shi ba ba su yi amfani da abinda manzannin suka zo musu da shi ba za ka suka ɓace Allah ce fanzo kaifa kana aqibatul munzarin dibiyar da uh, ƙarshen waɗanda aka wa gargadi bai basu bi bai kasance mutanen da aka wa gargadi basu bi ba ƙarshen su sai kasance an halaka su an dammarar da su ƙarshen su ya kasance su ne za su shiga wuta su ci shajaratul zaqum su ne za su shiga wuta su sha shauban min hamim Allah ya tsare mu da shajaratul zaqum ya tsare mu da shauban min hamim zaka munzalina innal munzalina wa'inda aka wa gargadi suna nan da yawa kuma duk muna cikin munzalina duk ai muna gargadi sai mun muna fata ya kasance mun bi saboda mu bayan annabawa su yi muna gargadi annabi ya yi muna gargadi sai da ya ba mu misallai da Qur'ani da hadisai sai da suka ba mu misallan wa'inda suka wuce na annabawa da irin gargadin da suka ba mutane ga muna karantawa su yanzu al'ummomin da suka wuce ba san al'ummomin da za su zo bayan su ba amma mu da muka zo daga karshe mun sani ayi mana gargadi kuma mun ji waɗanda aka wa gargadi kafin kuma da ba su yi amfani da gargadin ba mun ji abubuwan da suka kasance gare su kuma Allah ya ba mu labarin an je lahira ga yadda zai yi da su ga yadda zai yi da wasu cikin mu waɗanda ba su bi ba don me ake gaya mana wannan domin mu doki izza sannan mu masu gargaɗi cikinmu yawa gare su al'amallaman wannan al'umma suna da yawa kamar yadda annabawa suke a banu isra'ila ko da yaushe ka tafi ko ina mallamai akwai suna gargaɗi ko ina ka je kowane lungu da sako na al'umma za ka samu mallamai da kowane yare kake ji za ka samu mallamai na wa'azi suna jan hankali suna kira zuwa ga ƙwar'ani suna kira zuwa ga sunan annabi sallama da wannan yaren don haka ba mu da don haka ba mu da ba mu da uzuri in ba mu bi Allah ba sai Allah ya ce ka diba ka ga aqibatul munzarina ƙarshen wanda aka kira ba su yi ba illa ibadallahi mukhlasin sai fa bayan Allah wanda Allah ya tsarkake su ne wanda suka bi kiran da aka yi musu wato waɗancan munzirina da suka zo manzanni da suka zo suna gargaɗi to waɗanda dai suka kira shine waɗanda suka bi su shine illa ibadallahi mukhlasin sai bayan Allah waɗanda Allah ya tsarkake wannan shine wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kaga innal insana nau'in dan adam lafi khusr yana cikin hasara sai Allah ya tobiya sai ce illa alladhina amanu shine nan banzo kaifa kana aqibatul munzirin illa kaifa kana aqibatul munzirin sai Allah ya ce me illa ibadallahi mukhlasin ibadallahi mukhlasin shine wace illal ladina amanu wa amilus salihati Allah ya sanya mu ciki sai Allah ya fara ba mu labarin annabawa dama surat ta taro akan tauhidi kuma a tauhidi manyan abubuwan usulubin ta doka na farko dai bisa ukunta na farko shine girmama Allah da fadin girma ne da shi ya halicci mala'iku ya halicci aljannu ya halicci sammai ya halicci ƙasa ya halicci ya tambaye ɗan adam cewa da su da waɗannan abubuwan mafi girma halitta duk waɗannan zuwa yanzu komai da aka faɗi zuwa yanzu yana mana girman Allah yadda yake da mushrikai yadda yake da kafirai yadda zai saka ma mu'minin in sun bi shi to sashi na biyu na surar sai ya ɗauki wani uslubi kuma na gaya muna yadda aka yi da annabawa da waɗanda suka kangare musu da annabawa da waɗanda suka kafirce musu da yadda Allah ya ba da nasara ga annabawan akan waɗanda suka kangare musu in mun gama sashe na ƙarshe sai ya tsarkake Allah daga abubuwan da ake nasabtawa gare shi na ya mala'iku ‘ya'yanai ne na ya haihu da abubuwa na naƙasu da ake siffanta ma Allah shi wannan sura za ta rufe da shi za ka yanzu mun gama ɗaya bisa uku na ƙarshe na farko na abin da ke nuna girman Allah ɗaya bisa uku akan karan tsawuwa na surar na nuna girman Allah duk da wannan da za mu shiga na labarin annabawa da yadda Allah ya tsarkar da su yadda Allah ya ba su nasara shi yana nuna girman Allah domin Allah shi ke girman shi da ƙarfin shi yake sa ya tsarkar da annabawa ya ba su nasara akan makiyansu sai Allah ce wala qad nadana nu
wala qad nadana nuhu فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم
hakika annabi Nuhu ya kira falani imal mudibun ma dallal a matsayin masu ansawa yadda Allah ya mana cikin suratul qamar fada rabbahu annima maqlubun fantasir wannan shine kiran da yace ya Allah an rinjaye ni shine Allah ce wala qad nadana nuhu hakika annabi Nuhu ya kira mu sai Allah ya yabi kai ne dama wannan sura suna cewa tana cikin sura wadda Allah ya fi kowace sura girmama kai ne ciki sai Allah ce falani falani imal mujibun ma dalla da mu Allah ka yabon kai ne ma dalla da mu a matsayin masu karbawa don haka ya kai mai addu'a ya kai wanda adda bukatu ya kai wanda ya shiga cikin damuwa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah babu wani tare da Allah wanda ke iya tsarkar da mutum ya shiga cikin damuwa cikin abinda wannan kissa za ta nuna mana kenan Allah ya ce hakika annabi Nuhu ya kira mu Allah ya ce fala ni'mal mujibu ma dalla da mu a matsayin masu karbawa in an kira mu don haka duk damuwarka kai sujuda ka gaya ma Allah duk damuwarka ka kefance da Allah ƙarshen dare ka gaya wa Allah Allahu yakrahu Allahu yakbibu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yakbibu cewa Allah yana fushi in ba a roƙai ba amma dan adam in kai yawa cika shi da roƙo sai ya fushi da kai sai ya gaji da kai ka zo jiya ya baka ka zo jiya ya baka shi kuma Allah in ka zo yau ya baka ka zo gobe ya baka jibi baka zo ba sai Allah ya fushi da kai ya ga kamar ka wadatu da gare shi don shi ma dalla da shi a matsayin mai karba don haka wanda adda wannan to bai kamata ya je wajen roƙon wani ba musamman ga abubuwan da babu mai iya yin su sai Allah wani sai ya garzaya wajen kabari wani sai ya garzaya bai ma je wajen kabarin ba sai a bashi sunan wani shehi ko a bashi sunan yanzu ji annabi nuhu da yake cikin ulul azmi minar rusuli da girma ne da ɗaukaka ta cikin annabawa ina cikin ulul azmi biyan na farko amma ni Allah ya ce wala kad nadana nuhu hakika mu annabi nuhu ya kira da akwai wani wanda aka kira da annabi nuhu sai ya kira kai ne yanzu duk wanda za a baka ka kira shi ya kai annabi nuhu wanda ake nuna maka sai addu'a ta bi ta wajen shi don haka ake yi ba na abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa sai a ce ai in ka kusance shi su muna yin amfani da albarkar su ne ai addu'a a ce a kai ma wani wani ya kai ma wani wani ya kai ma wani wani ya kai ga manzo Allah manzo Allah ya kai ga Allah kaga wannan abu yayi muni Allah ya ce annabi Nuhu shi bai bi ta kowa ba wala qad nadana nuhun lalle haƙiƙa mu annabi Nuhu ya kira sai Allah ce fala ni'mal mujibun ma dalla da mu a matsayin masu karbawa ya kira mu haka duk wanda ya shiga cikin tsanani wanda ya shiga cikin matsaci ya kira Allah kuma za mu ji can gaba Allah zai ba mu labarin annabawa in sun shiga tsanani shi suka kira za a ba mu kissan wani da ba annabi Nuhu ba shi ma sai Allah ce mai sai Allah ce wa najjaynahu wa ahlihi min al-karbil azim sai muka tsarkar da shi da iyalai ne daga bakin ciki babba da suka shiga malamai suka ce wala yunajji min al-azim illa azimu babu mai tsarkasuwa daga babba sai babba don shi Allah ce mun tsarkar da shi daga babbar damuwa da ya shiga ciki duk wannan domin ya nuna girman Allah cewa Allah ne babba don shi komai girman damuwarka ga damuwar da annabi Nuhu ya shiga Allah ya siffanta ta da babbar damuwa ce amma Allah ya ce sai muka tsarkar da shi daga cikin wannan damuwa zaka babu damuwarka da tafi karfin Allah babu matsalar da zaka shiga da tafi karfin Allah kai dai ke bance da shi Allah abin da yake so ikhlasi kai kasance addu'arka ga baki ɗai take kai kasance addu'arka ga jama'a kake gaya maka kana kuka kana musu kuka domin su tausaya ma a'a Allah yana son zuciya yaka dibi Allah in ya ga zuciyarka ya ka tabbata babu kowa sai shi babu mai tsarsuwa sai shi Allah zai tsarsar da kai domin wannan sai ta kasance karama gare ka mumine suna da karama da yawan su yi ta shiga cikin damuwa su yi ta shiga cikin bakin ciki su yi ta shiga cikin wasu bukatu da suke da su idan suka yi ikhlasin addu'a suka mai da kira zuwa ga Allah sai Allah ya karba musu don haka Allah ya ce wa najjaynahu wa ahlihi min al-karbil azim muka tsarkar da shi da iyalai nai musuwa ne iyalai nai wanda suka yi imani da shi قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ذاك النبي نوح الله يمنع القول سيزل آني كان آنا بيبيش بيا فاتا cikin ruwa sai ce ya Allah ɗana yana cikin iyalaina kuma alƙawalinka shine gaskiya kai kafi masu hikima iya hikima sai Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika danka baya cikin iyalanka don haka iyalai ne su ne waɗanda suka yi imani don shi alabi ya ce wani da wani ba iyalai na ba ne abinda a iyalai na su ne muminai da waɗanda suka yi aikin kwarai don haka sai Allah ya tsarkar da annabi nuhu da shi da waɗanda suka yi imani da shi a nan su ne ahlahu don shi ko salati ake yi cikin fassarar da aka wa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin cikin fassarar da aka yi mata shine iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine dukkanin mumini taqiyi wanda yabi Allah yana shiga cikin wa ala ali Muhammadin duk da ba ita ce fassara mafi karfi ba anan a ayat a salati domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi su wane iyalai ne amma suna shiga ciki don haka annabi nuhu nan Allah ya tabbatar da wayanda ahlahu sune wanda suka imani da shi mata tai ba iyalai ne bace ɗanai ba cikin iyalai ne bane don shi dukkanin su ba tsarsar da su ba sai Allah ya ce waja'alna dhurriyyatahu وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين sai Allah ya ce waje Allah zuriyatahu humul baqin Allah sai ya ce sai muka sanya zuriya annabi Nuhu su suka wanzu bayan kasa ne shi malamai kace annabi Nuhu shine al-abu sahilil bashariya shine uba na biyu ga ga mutane uba na farko shine annabi Adamu kowa an halitta daga annabi Adamu da Hawwa to duk waɗannan mutanen da suka zo daga annabi Adamu da Hawwa har suka kawo shekara dubu lokacin annabi Nuhu to gaba ɗaya an halakar da su sai ‘yan kaɗan waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu sai ya sa su cikin jirgin ruwa da ya sa su cikin jirgin ruwa bayan an gama tsufana to su ma sai Allah ya karɓi rayuwarsu babu wanda ya haihu cikinsu zaka zuri'a su bata tsaya ba zuri'a wanda ta tsaya kawai shine annabi Nuhu Daka duk wanda a bayan duniya yana da wani annabi shine annabi Nuhu kafin akai kafin akai ga annabi Adamu. Daka wani ya taba ce musu shi jika annabi Nuhu ne suka yi ta mamaki. Sai daga haka zaka ga Allah ya ce waje Allah zuriyatahu humul baqi. Mun sanya zuriya annabi Adamu kuma mutum zai ce baka dan annabi Adamu ne. Amma kace dan annabi Adamu kake baka burge kuwa kuwa ya sa kuwa dan Adamu ne. To amma in ka zo inda mutane da ba su sani ba kace kai jikan annabi Nuhu ne. sai su ta mamaki aka ka gane ka gane zuwa annabi annabi nuhu sai Allah ya ce wa ja'alna zuriyatahu humul baqin mun sanya zuriya annabi nuhu su kasance su ne wanda suka yi saura ya zo cikin hadisai ba su inganta ba ya zo cikin isra'iliyat haka ya zo cikin hadisai ba su inganta ba su hadisan na sunan tirmidhi cewa annabi nuhu ya ba ƴaƴa guda uku da samu da hamu da yatishi samu shi ya haifi larabawa harun shi ya haifi bakake ya fi su shi ya haifi rum doka sai kasance wa'annan su ne zuriya ce amma dai wannan asakin ba su inganta ba babu abin da ke hana cewa kila haka aka yi amma dai a tabbas tabbas tabbata irin wadda ake amfani da tabbatar da hadisi to wannan abin bai tabbata ba bai inganta ba amma abin da ya tabbata Qur'ani ya tabbatar shine zuriya annabi Nuhu su kasance su Allah ya wanza bayan ƙasa su suka yi ta zama bayan ƙasa doka duk wanda addare yau cikin mutane to yana cikin zuriyar annabi Nuhu alaihi salam sai Allah ya ce watarakna alaihi fil akhirin sai muka ban mai kyakkyawan ambato a cikin mutanen ƙarshe yanzu kaga mutum ya haifi ɗan shi ya samai Nuhu ya an ce annabi nuhu sai kuwa ya ce alaihi salam sai mutane su ji shi mutumin kirki mutumin kirki mutum mai nagarta mutum da yake kusa ga Allah shine wata ratna alaihi fil akhirin muka bar mai kyakkyawan ambato a mutane wanda suka zo daga baya kuma Allah yakan wa mutanen kirki ɗaya ne irin wannan su mutanen kirki su Allah ke ban ma kyakkyawan ambato a baya mutane in sun kirki a baya za a samu wasu a baya sun yi kirki sai kasance waɗanda suka yi kirki yau suna ganin kima waɗanda suka yi kirki a da mutane in sun yi rashin kirki a da akan samu wasu waɗanda suka yi rashin kirki a yau amma waɗanda suka rashin kirki a yau ba su girmama su ba su ganin girman su ba su ganin ba su ganin girman su don haka ba ƙaramin abu bane wata rakna alaihi fil akhirin mun ban mai zamu ji Allah yana ambaton wannan ga annabawa daban-daban mun ban mai kyakkyawan ambato ga mutanen ƙarshe yanzu bari mu ba ku misali yanzu annabi nuhu ba da shi da wasu bane yayi ta kira alfa sanatin illa 50 aman shekara 50 yana kiran su da Allah ba su yi ba ina suke waɗannan su wane su an mantar da su ba ruwan kowa da su yau da ci annabi nuhu ga kunan duka ga dubban ku ga miliyoyin ku a duniya suna girmama annabi nuhu suna ganin annabi nuhu mutumin kirki yau akwai wanda ba su yadda da annabi nuhu ba amma ba su girmama waɗancan da ba su yadda da annabi nuhu ba misali in ba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu annabi sallallahu lokacin da ɗan ɗan shi ya rasu sai mushrikan makka suka ce batara muhammadu muhammadu shikenan an yanke mai baya domin in mutum bai da ɗan namiji bai da mai gado ne sai suka ce muhammadu shikenan an yanke ma da ka fusalli li rabbika wanhar yanzu fara sallah ga ubangijinka sannan ka yi suka ka soke raƙumai ka ba su wasa sadaka ka yi godiya akan wannan ni'imar da muka yi ma inna shani aka haƙiƙa makiyinka huwal abtar shi an miliyan akwai sayyidina abubakar ko yanzu ne in ka tambaye sayyidina abubakar akwai wa abubakar akwai su da yawa watan Allah ya yi albarka ga bayan sayyidina abubakar saboda yana son annabi sallallahu alaihi wasallam don haka mutane da yawa sun samu ɗansu abubakar in ka ce umar fa da yawa in kace Uthman fa da yawa in kace Ali fa da yawa in kace Aisha fa da yawa in kace Hafsa fa da yawa saboda me yanzu ni muka ce dazu mun ce mutanen duniya sun kai biliyan 8 amma cikin cikin wanda an musulmi cikin su biliyan 2 da wani abu cikin biliyan 2 da wani abu nan zaka samu Abubakar da yawa shi bai tabbatar suna Muhammadu shi Muhammadu ya fi kowane suna yawa a duniya cikin mutum biliyan 8 mutum biliyan 8 gaba ɗaya ta haɗe nawa ne an musulmi ba biliyan biyu da wani abu ba amma yawan muhammadu muhammadu da suke yi sauran kalilan duk sunan da suke babu sunan da kai yawan sunan muhammadu a duniya shi ya fi kowane suna yawa shi a jashige ne yanzu masu son shi kawai duk ina su ku gane wata rafina alaihi fil akhirina ne yadda Allah ke bamma mutane zance an bato na kwarai a rayuwarsu ta ƙarshe yanzu abubakar babu iyaka za ka samu mutum miliyan kaza sunansu abubakar za ka samu mutum miliyan kaza sunansu umar za ka samu mutum miliyan kaza sunansu uthman mutum miliyan kaza sunansu ali mutum kaza sunansu miliyan kaza sunansu aisha mutum kaza sunansu talha mutum kaza duk masoyan annabi sun samu wannan kuma duk masoya ne a yau duniya mutum miliyan biyu da wani abu ne akwai makiyane akwai abu jahali ka taba jin abu jahali yanzu duka hairan nan masu tsayayya da annabi mutum denmark ya yi katun ɗin annabi mutum ya soki annabi mutum ya zagi annabi a america ko a denmark ko a wata ƙasar turai ka taba jin hairan nan ya ce bai samu abu jahali in mai koyi wata ranar alaihi fil akhiri da ke na shi an yi cleaning an shane shi an wuce ya wuce duk da lalatattu sun zo a baya babu mai tattalin ya haɗa kai da lalataccen farko kuma haka yake ko yanzu ko a al'umma in ka lalace in ka tafi yanzu zaka ji ana magana ana cewa sauran sokoto sa Ahmadu Bello ko yana tattalin ya ce shi in jagoran mu ko yana so a mai ko yana so a mai a mai sarauta da sardauda sardauda shi ba ya ce dan siyasa ne irin wancan sardauda ne ba ta fawa kwalewa kowa na na tattalin ya laka kai ne shakka baka guri kowa na tattalin ya ce ne nashi a lokacin su akwai yan daba yan daba yanzu ba su cewa su ba a yi musu irin wancan babu ruwan kowa da kai in ka lalace to da gare ka alƙari babu ka babu mai son ya aza alaƙa da kai amma in ka zan mutumin kwarai ko wanda bai da alaƙa da kai kawai sai ka yana so alaƙa da kai saboda yadda yake son abubakar sai samu ɗane abubakar ya samu ɗane umar ya samu ɗane usman ya samu ɗane ali ya samu ɗiyace fatima ya samu ɗiyace aisha duk saboda me saboda waɗancan mutanen kirki da suka wuce shine Allah ya ce wata rakna alaihi fil akhirin muka ban mai kyakkyawan ambato a ƙarshen zamani yanzu mutanen da an nuhu nuhu nuhu da nowa nowa nowa Allah ya sai ya kasu kowa yana so a ce mai nuhu domin nuhu mutumin kirki ne kuma Allah ya albarka gare shi ya bar kyakkyawan ambato game da shi a ƙarshen zamani sai Allah ya ce salamun ala nuhin fil alamina amincin Allah ya tabbatar ma annabi Nuhu a cikin talikai wasu malamai suka ce wa tarakna alayhi fil akhirin mina muka ban mai a karshe salamu aminci muka ambata mai haka da an ce Nuhun ta ce alaihi salam shine wa tarakna alayhi fil akhirin muka ban ma annabi Nuhu a karshen zamani salamun aminci haka Nuhun ta ce alaihi salam wancan salamun da Allah ya ce ya ban mai a mutanen karshe salamun ala nuhin fil alamin aminci ya tabbata ga annabi Nuhu cikin talikai sai Allah ya ce inna kadhalika najzil muhsinin ka karanta sai Allah ya ce inna kadhalika najzil muhsinin hakika mun haka muke saka mu masu kyautatawa watan wannan abin da muka wa annabi Nuhu ba shi kadai bane yanzu ba mun faɗi sayyidina Abubakar ba mun faɗi sayyidina Umar mun faɗi sayyidina Uthman to su ma Allah ya ban musu kyakkyawan ambato a mutanen da za su zo baya ya ce Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hanbal su ma wata rakna alaihim fil akhir fil akhirin Allah ban musu kyakkyawan ambato a baya Sheikh Babu Misali Uthman yake cewa abinda Allah ke nuna an karbi ayyukan mutanen nan shine kowane lungu da sakuwa ne musu addu'a kullun sai ka ce wala in matil arba'atin mujtahidina da su ake kawai Allah ya sa bakin mutane na kai musu addu'a nan an na ana karatun muwadda ana ta qala malikum rahimahullah ta Allah tafsiri ya ce malik ya ce ta ana fassara kaza a ce shafi'i ya ce cin ana kaza kaza a ce ga mazhaba abu hanifa abin da kin Allah ka dake su ana ta ambaton su ana musu addu'a ko ambata sai ce rahimahullah imamu malik ya ce sai a ce rahimahullah addu'an wannan da addu'an wancan da addu'an wancan da haka sai Allah ya ce inna kadhalika najzil muhsinina idan muka wa annabi Nuhu haka na farko muka tsarkar da shi cikin bala'i mai girma ya kira mu muka ansa mai na biyu muka ban mai kyakkyawan ambato a ƙarshe to haka muka wa muminai zaka duk wanda ya kira mu mumini muna karba mai mai musini mai kyautatawa muna karba mai duk wanda ya shiga bala'i muna tsarkar da shi idan ya kira mu haka kuma duk wanda ya yi abu mai kyau to muna ban mai kyakkyawan ambato a ƙarshen duniya innahu min ibadina almu'minin innahu min ibadina almu'minin thumma aghraqna thumma aghraqna al-akharin Allah ya ce innahu min ibadina almu'minin hakika shi annabi Nuhu yana cikin bayan mu'minai ya samu yabo Allah ya tabbatar mai mu'mini ne wanda yake annabi ne daraja ta annabci ta fi daraja ta zama mu'mini daraja ta manzanci ta fi daraja ta zama annabi annabi nuhu annabi ne annabi nuhu manzo ne daraja ta ulul azmi ta fi daraja ta zama manzo amma sai Allah ya kira shi da siffar mu'minai saboda me yace inna kadhalika najzil muhsinina domin mu'minai su ma su kiyaye watan shi ma nan ya shiga siffa ta mu'minai akan yi haka sai ambaci abu da siffa mafi karanci da agarai domin a nuna mu ba abuta wannan siffar cewa wannan abin yana da muhimmanci hukunci haka Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti yace Allah ya shaida mala'iku sun shaida ma'abuta ilmi sun shaida ba wanda ya cincinta abauta mana gaskiya sai Allah to ina annabawa suna cikin ma'abuta ilmi Allah ya ce Allah ya shaida mala'iku sun shaida sai ce ma'abuta ilmi zaka ma'abuta ilmi ya kuma malamai ya kuma masala ya kuma su tauhidi sai aka sawo annabawa ciki kaga siffa ce ta annabi ya fi malami amma anan sai aka kira su da malamai to irin nan ne sai Allah ya ce innahu min ibadina almu'minina shi annabi nuhu yana cikin bayan mu'minai domin kaga wannan abin da Allah ya kebanci annabi nuhu da shi wannan abin da Allah ya wa annabi nuhu na farko an sa addu'a tai jin kira ne ya fishe shi cikin kunci ci da kuma gwamnati kyakkyawan ambato a ƙarshe inda an ce haka muka wa manzanni da sai kai ka yanke tsammani ko ka shiga cikin matsala ko ka ta ce ni ba manzo ba ni ba annabi ba ne annabi ruhu aka wa sai Allah ce in innahu min ibadina mu'minina hakika shi na cikin bayin mu mu'minai zaka wannan aikin Allah ne ga bayin mu'minai kai ma in kai imani to ta kasancewa annabi nuhu mumini ne Allah ya mai wa'annan abubuwa za kai ma in kai imani yau to Allah zai yi maka wa'annan abubuwa za su karanta suwa ce gare ka domin ka fahimta sai Allah ya ce summa abraknal akharina sannan muka nutsar da saura wayanda ba su bi shi ba wanda suka mai taurin kai wayanda suka kira shi da kafinta wayanda ba su hau wannan jirgin na ruwa da yayi ba sai Allah ya ce sai ya nutsar da su domin ya nuna cewa haka ya kawo muminai kuma haka ya kawo wayanda suka saba muminai zaka ba daidai bane a saba muminai ba daidai bane a saba mahanyar muminai kuma man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabila ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda yayi ma annabi kangaranci yabi hanyar da ba ta mu'minai ba to zamu bishe shi ta inda ya bi don haka biya hanyar mu'minai shine daidai annabi nuhu wannan siffar ta imani ta sa Allah ya mai abin da yayi mai sannan sai Allah ya halakar da waɗanda suka saba mai Allah ka ban mu a hanyar muminai da hanyar biyarsu da kuma hanya ta roƙonka idan mun shiga tsanani ya Allah ka sa mana kyakkyawan ambato a ƙarshen zamani bayan mutum ya wuce shekara da shekaru a dinga ambato ne Allah ana Allah ya mai rahama ana ya kyauta ga abin da yayi to sai kai kokari kai ma ka bar wani abu sai in kan wuce kuma wannan da wanda ya bar ilimi da wanda ya bar wani abun kwarai ana ambato sai kasance in dai ka samu imani shi imani shine sharadi in ka samu imani to za in ambace ka da kyakkyawan abu sai kuma ya kasance ya zama maka alkhairi a rayuwarka ta duniya da rayuwarka ta lahira Allah ya karba mu nan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke yi a ansa
to alhamdulillah Allah ya saka malam da alheri mai tambaya ta farko yana tambaya akan yace ko zai iya yi wa mahaifiyarsa sarka alhali tana raye
eh mutum na iya wa mahaifiya ce sadaka tana raye ita sadaka kana iya ma kanka ka yi ma wani tana cikin ibadun da kana iya yi ma mutum shine sadaka haka addu'a addu'a ma kana iya yi ma wani addu'a yana raye kana iya Allah ka ji kan wani in ya rasu ko Allah ka yi mai kaza ko Allah ya sa shi aljanna nan muna ce Allah ya sa mu aljanna duk ku ce amin duk kuna raye amma kuma ayi addu'a ku ce amin kuma ayi muku addu'a zaka da addu'a da sadaka duk yana cikin abin da ake wa mutum idan yana raye don haka babu iskali ana iya mata sadaka kana iya gina masallaci ka ce mahaifiyarka ka gina malada ta kai gare ta ko tana raye ko mahaifinka ko ka ciyar da miskinai ka ce ka yi a kan mahaifinka ko mahaifiyarka daidai ne wallahu ta'ala
wannan ce ala gafarta malam shekaru goma da suka wuce ya balaga amma da azumin ramadana ya zo ya yi azumi takwas kacal to yanzu ya zai yi da sauran kwanaki 22 da ya sha a wancan lokaci abinda zaka shi ne kai ta istighfari da tuba zuwa ga Allah kuma karanka karanka sai ya ƙara saka saba da azumi sannan akwai malaman da ke ganin rankawan ma ana rankawa doka ina baka cewa karanka wata akwai malaman da ke ganin a'a in baka yi azumi ba ya wuce baka rankawa tunda da gangan ne baka yi ba wannan mazhabar tana da karfi amma akwai masu ganin cewa ana rankawa doka yanzu abubuwa biyu zan haɗe ma na farko kai ta istighfari da tuba zuwa ga Allah na biyu karanka wannan kenan na biyu wannan izna ne ga iyaye da ba su koya ma ƴaƴansu azumi ana koya ma ƴaƴa azumi duk ba a koya ma yaro azumi kafin ya kai shekara goma ba ya fara yi bayan ya kai shekara goma a fara nuna mai ya dinga cikawa ba wai cilas ba ne Allah bai kora mai ba amma domin ya saba sahabbai wallahi alaihi hadisi ya inganta a bukhari da muslim suna sa yaran su ƙanana su yi azumi sai su tafi musu da kayan wasa a masallaci in yaro ya kuka saboda yin wasa a bashi kayan wasa sai kasance wasa ta tayi mai hankali wata ya taso dai ya saba da azumin ya taso dai ya saba da azumin don haka iyaye ku saba ma ƴaƴanku da azumi in ku saba musu da azumi shi ke sa in sun balaga su iya yi musamman ƴaƴa mata mace wata tana balaga da shekara sha uku wata shekara sha hudu wata abin da bai kai haka ba kila har shekara sha biyu sai kasance sanda tana yar shekara bakwai takwas ba saba mata da ta yi biyu uku hudu sai kasance ko ta kawo shekara goma sha sai ta kasa ko azumi nawa ɗanka ya yi da shekara bakwai to wata shekara ta zo ka sa shi ya yi competition da kai dai to a ta shekara azumi kaza kai to yanzu ba yanzu dole za ka ƙara ya ta ƙarawa kafin ya balaga ya san ko shekara ɗaya ne ya taɓa yi cikakke don ka wata shekara in ta zo ya saba da yi cikakke amma da yawa iyaye na sakaci a wannan fanni don ka ‘ya'ya musamman mata sai a kai su gidajen mazansu ba su iya azumi ba su saba da azumi ba don ka ji tsoron Allah a gyara wallahu ta'ala
wanda yake cewa ya yi tafiya a cikin watan azumi amma a cikin yankin garinsu ba wata jiha ya je ba ya ce kuma ya ɗo azumi sai ya ji yana shan wuya ko ya halatta ya aji azumi ya danganta ina ya je in inda ya ji ana ce mai tafiya ko cikin jiha guda ce yana iya azumi duk tafiyar da ake iya aji azumi duk tafiyar da ake wa kasar ana iya aji azumi na haka in hakan ta yi ya sa ya aji azumi akan tafiyar to yana da uzuri wata ya ramta kamar kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra sai ka sai ya ramta bayan azumi ya wuce ko da cikin jiha ɗaya ne in dai tafiyar ta kai a ce wani yayi tafiya ina wani yayi wani yayi tafiya to ana iya yana iya aji azumi wallahi ta'ala wanda ce malami ne da hukuncin kunna turaren wuta ga mai azumi turare ko na wuta ko na fesa bai kare azumi ko ƙanshi ya shiga ko hayaƙi ya shiga ko kura hanya ana tafiya kila wani wuri ne da adda yashi da yawa ko tsakuwa da yawa kura ta taso ta shiga maka ba ta kare azumi na farko ba abinci ba ce na biyu ba ta kaiwa ciki haka turare shi ma ba abinci ba ne ko ba ya kaiwa ciki ko da ka ji makaki ne ko ƙanshi ne wannan ba ya kare maka azumi wallahu ta'ala wanda ce mutum ne ya yi mafarki gab da lokacin da laran zikirar sallah ma'ana karfe 5 da minti 25 bayan ya falka sai ya gama nina masa zuba kuma ya ci gaba da masa zuba har tsawon awa daya yace tambayar sa anan shine ko zai ci gaba da ko zai wankan janaba alhali mani ya masa zuba ko kuma dole sai ya doke sannan kuma ya hukuncin azumin sa zai kaffara ko kuma azumin sa yayi na farko dai a ya binciki likita awa guda ba haka aka yi gaskiya lahiya ta yi tana da muhimmanci ba ka ya garzaya asibiti ya fara binciken likita na ɗaya ke na biyu kuma ga abin da ya sa hukunci na fikihu na azumi ne yana mafarki ba ya kare azumi don haka cikin mafarki ne ya yi ya gama ni na fitar mai amma bakin shi ya yi istimna'i bayan ya farka tunda ya magana awa ɗaya to istimna'i yana kare azumi don haka amma in dai cikin mafarkin ne mani ya fara fita ko ya farka kuma ya ga yana zuba to azumi ne yana nan mafarki ko da rana ko da safe ko wani lokaci aka yi mafarki ko mani ya fito azumi bai kare ba wallahu ta'ala
wannan ce malam yace ina yin ma mahaifin malam addu'a Allah ya bashi lafiya amin Allah ya ƙara ba lafiya ya ƙara ba wa lafiya um tambaya ta anan ita ce limami ne a cikin karatun sallah sai ya ambaci ayat cewa Muhammadu Rasulullah yace shin dole ne sai mamu sun ce sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya kara malin lafiya a ba dole bane wasu malamai ma suna ganin ba a faɗi sai a sauke amma in an faɗi akwai sallah inda duk malamai ku kiyaye yanzu akwai bambanci akwai wanda suka zaɓi cewa ba a yi da cikin sallah da cikin iliman na hudu ba duk suna ganin an umarci mutane su yi shu ne ba umarci su yi magana ba daga ya ambata ba za a yi a bayyane ba cewa ba za a yi a bayyane ba shine kauli mafi inganci amma wanda ya yi fa akwai sallah sai eh akwai sallah sai sallah sai bata ɓaci ba inda dukkan malamai don an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kai mai salati amma dai an koyar da yin shu cikin sallah ba koyar da magana cikin sallah ba don haka rashin yi a bayyane shi yafi wallahu ta'ala
wanda ya ce ya samu accident da mota a cikin gari yana tafiya sai ya bugi wani dattijo ko tsoho da mashin kuma ya samu kariya har ya kai shi asibiti ya yi jinyar sati biyu a wata biyu bayan wata biyu sai Allah ya karɓi ransa tambayar sa shin zai kafara ta azumi duk wanda akwai irin wannan magana na sanadiyya duk wanda ka yi sanadiyar yin accident a cikin ka buga mai wani abu ko kuma accident da ya faɗi na mota sai kasance bai mutu nan take ba kai shi asibiti abinda malamai suke cewa asibiti sai an bincika min kashe shi idan yana kwanci bisa gadon asibiti ya zan wani ciwo ne ya samu nan tunda ya ce wata biyu ya kashe shi ba da ganikin wancan bane to babu diya babu kafara amma in sanadiyyar wancan ciwo ne shi ne ya ci gaba to ko ya kai shekara ɗaya in shi ya sanadiyyar mutuwa ta sai ya yi sai ya yi kafara kuma sai ya biya jiya ba ka abin da ake kula yanzu misali kana iya kiɗa mutum da mota ka kiɗa shi da mota a kai shi asibiti a kwantar da shi sai wasu su shigo su kashe shi bisa gadon asibiti kaga wani kisa ne daban sai ya zo asibiti sai ya ɗauki wani ciwo a asibiti sai kasance na ɗauki wani ciwon kuma an tabbata sanadiyar wancan ciwon ya mutu ba wannan da ka kare shi ba to babu kafara kuma babu diya amma in daga raunin wannan ciwon ne shine kullum ake treated ake cewa ciwon ne ya kai kaza ciwon nan kaka ya rasu da shi to lalle sai ka yi kafara kuma sai ka ba da diya wannan kuma shine ga mafi yawa mafi yawan wa'anda ake accident kai su asibiti da accident in ne suke mutuwa amma dai ita amana ce ta ilmi malamin fikin suna faɗin in ba kaza ba to baya waje ba wallahi to wannan na tabbatar cewa idan ko mutum zai iya yin arwalla a ban daki bayan yayi wanka ko da bai sanya tufafi ba eh mutum zai iya yin alwala kuma in ban daki ne inda ake wanka dai ne yana iya bismillah ce gaske kuma inda ake kashi da fitsari ne sai bismillah a ciki a koye amma ya bismillah sai alwala ana alwala koyin da ban daki wallahi ta'ala
so wannan kan labari ba su ba tambaya ba malam mutum ne mamar shi tana faɗin ƙarya sai ta kafa shi a matsayin shaida to mun ji labarin kan Allah
ya yi mata wa'azi a hankali da hikima da za ta fahimta da za ta gane amma bai kori ta bai tuke ta bai cewa bai nuna cewa bai tauke ta cewa za a gaskiya wani ba an tambaye shi tsalon tauza game da mahaifin mutum na bidi'a yana saba wani yace ka bi shi a hankali ko za ka yi mai wa'azi ka bi shi a hankali da sassauta murya kakkai mai abin da zai zama tuzarci gare shi ba ga annabi ibrahim da baba ne shi yake bautar gumaka amma ya abaci ya abaci ya abaci yake cewa tattausa murya da kalamai masu nuna cewa yana so ne iyaye ana biyar su ana musu ladabi da biyayya ba sai suna akan gaskiya ba ko suna akan ba gaskiya ba ba a fito na fito da su amma ba a bin su ne akan abin da ba gaskiya ba ka kiyaye wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma kai ne abba zaka yi musu ladabi akan wannan ba amma sai Allah ce wa sahibu ma fi dunya ma'rufa don haka ana yi musu zancen kwarai ana yi musu magana kwarai ana bibiyar su a hankali ko da ba akan daidai suke ba
na wani tambaya yana cewa ya saba ya aza ruwa a cikin rana domin su yi zafi ya wanka da su sai ji wani ya ce masa suna kawo yin haka yana kawo talauci wani kuma ya ce masa wannan ba kyau ya ce shi malam da gaske ne ya zo daga nana Aisha cewa wannan yana kawo baras amma bai inganta ba daga nana Aisha amma ana ruwaito shi daga nana Aisha don shi mafi yawan jama'a suke cewa babu kyawu suna dogaro da wancan asalin nana Aisha amma dai asalin bai inganta ba wallahu ta'ala shike yaushe za mu fara neman taimakon marayu na eh ya kamata mu fara an sa taimakon marayu da wuri goma ga wata za mu fara sai insha Allah goma ga wata za mu fara an sace taimakon marayu da ka sai kowa ya shiru akwai tunda ta karshe ko ta Eh, akwai dai masu neman addu'a saboda tambayoyi a wasu gobe akwai mai neman addu'a ya ce Allah ya saka malam da ariga Allah ya neman addu'a kan wani bashi ake biyar sa Allah ya hore masa haka kwamitin masallaci sun ce a sa wani bawan Allah da ya gina musu toilet na masallaci cikin addu'a Allah ya saka masa da alheri تمي صلاتي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار الله كغفرت من ذنوبنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت الله ما رسى لا فيها cikin mu Allah ka ba su lafiya masu bukata Allah ka biya musu wanda suka yi wa'annan ayyukan na alkhairi da ayyukan alkhairi da ake daban-daban Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi muna jagora ka shiryar da mu ya rabbal alamin Allah ka sa wa'annan wa'azi da muke da karantarwa da muke Allah ka ba mu ikon aiki da su Allah ka sa wannan wa'azin da Qur'ani ka yi muna Allah ka sa mu bi hanya mafi mafi yaji zama daidai ya rabbal alamin Allah ka sa mu bi hanya madaidaiciya ya rabbal alamin wa'annan hanyoyin da ake gaya mana na karewa da yan wuta Allah ya sa mu kauce musu Allah inda muka samu zamiya da kuskure Allah ka yafe muna Allah ka ganar da mu Allah ka shiryar da mu Allah ka ba mu ikhlasi ya rabbal alamin Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka zaunar da jihar mu ta Sokoto lafiya da jihohin da aka kusa da ita da jihohin da arewacin Najeriya da jihohin musulmi Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da sauran kasashen musulmi lafiya ya rabbal alamin Allah ka yi mana tsari da fitintinu ya rabbal alamin Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka aza su da dabarar da ke amfanin su ta amfani jama'ar da suke shugabanci Allah ka tilasta musu yi muna adalci Allah ka hana musu yi muna zalunci ya rabbal alamin biye da lamari yayi tsanani Allah ka sa mu cika da imani biye da lamari yayi tsanani Allah ka sa mu cika da imani Allah kai mana tsari daga azabar kabari Allah ka sa mu aljanna Allah kai mana tsari daga wuta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk